الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 11 ga watan jumada al-akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da 447 wanda ya yi daidai ga biyu ga watan 12 2025 don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadithi na 27 a cikin babu tauba a yau za mu ci gaba a kan hadithi na 28 الإمام النووي يتي وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى عبد الله بن عباس دا أنس بن مالك dukkansu sun rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ma'aikin Allah yace law anna libni adama wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan wala yamla'u fahu illa turab ويتوب الله على من تاب لو أن لابن آدم واديا دا أتي دان آدم yana da wani kwari cike da zinare kuma nashi ne a habba an ya kuna lahu wadiyan sai ya rinka son ya zamo wannan kwari guda biyu su koma kwari guda ɗaya ya koma guda biyu haka da za a ce yana da kwari guda biyu cike da zinare da zai gorance ya zamo yana da kwari guda uku walan yamla asahu illa turab ba abinda zai cika baki na ɗan adam sai ƙasa ta ƙabari wa ya tubullahu alamanta Allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuban wanda ya tuba zuwa gare shi wannan hadithi kamar yadda muke gani sahabbai guda biyu suka rawaito shi daga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam sahabi ya rawaito wani ya biyo mashi baya wannan riwaya tana zamowa ta samu ƙarfi wanda ba a iya danganta wannan mutum guda wanda ya rawaito shi da cewa yana yiwa mantuwa ya yi kamar yadda 'yan zamani suka fito da shi annabi ne ya faɗi abu mutane suka ji wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito ko da ma mutum ɗaya ya rawaito ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadithi ne karɓaɓɓe ana aiki da shi walaisa sharkun وليس شرطا عدد فمن شرط رواية اثنين فصائدا غلط غلط شرطي نعددنا متعدد يواس رويت رواية ba sharafi ba ne ko mutum guda ya rawaito ya isa duk wanda ya shartanta faman sharaf riwaya tasnaini fasahidan galam duk wanda ya shartanta cewa sai an samu riwaya ta adadin mutane to ya yi kuskure ko an kuskurantar da shi wannan ke nuna maka hadithul ahad hujja ne shi da kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace law anna libni adama wadiyan min dhahab da a ce dan adam zai zamo yana da kwari cike da zinari kwari ba a faɗi girman shi ba wani lokaci kwari zai iya zamowa anguwa guda ai muna ganin wasu wurare za ka ga ƙaton rami ne ya tafi to a ce a cika ma mutum zinari da shi ko a cika wannan kwarin da zinari ya zamo mulki ne na ɗaya daga cikin 'yan adam wannan kaga dukiya ce in aka ce ƙasa na da ita to za a lissafa ta cikin ƙasashe wanda suke da dukiya to a ce a ba mutum guda ita ko da bai saye bai saidawa sai ya mutu yana ci to irin wannan kwari na zinare da irin wannan kuɗi manya-manya wanda ba ƙarewa za su yi ba har ya mutu da a ce ɗan adam zai mallake su to zai rinka tunanan wani irin wannan da zai mallaki wani irin wannan zai ƙara neman mallakan na uku wannan ya nuna maka ɗabi'a wadda Allah ya halicci ɗan adam da ita na sanya ƙara da'iman ɗan adam so yake ya samu ya samu ya samu ya tara ya tara ya tara shi kuma wadata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tambayi sahabi ya ce kana tsammanin wadata ita ce mutum ya zamo yana da yawan dukiya kana tsammanin talauci shine ya zamo ba komi hannun mutum ya ce e mana ma'aikin Allah haka ne mana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innal ghina ghinan nafs wadata ta haƙiƙa ita ce wadatar zuci don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha duk wanda ya wayi gari daga cikin ku aminan fi sirbihi yana amince a cikin iyalan shi ko a cikin jama'ar shi ko a cikin gidan shi bai tunanin wani ya zo ya firgita shi mu'afan fi badanihi yana da lafiya a jiki indahu qutu yawmihi yana da abin da zai ci ne shi annabi yace fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadathiriha kama an gama tara mashi duniya gaba daya daman wanda Allah ya tara ma duniyan zai ci fiye da cikin shi ne zai sa kaya fiye da daya a cikin jikin shi in ma motar gare shi zai hau fiye da biyu abin taɓa ganin mutum na tuka mota biyu sannan in gidan ne ba zai iya zaina fiye da biyu ba a lokaci guda kenan dai abin nan guda shi ne za ka amfani da shi kuma shi ne talaka zai amfani da shi to in ya zama na kawaye gari ga lafiya ga aminci ba ka firgice kana da abincin da za ka ci a wannan yinin annabi ya ce kamar an tattaro duniya ne an baka gaba ɗaya don haka wadata ita ce wadatar zuci don haka a koda yaushe annabi sallallahu alaihi wasallama yake umarnin sahabban shi cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku kalli wanda kuka wuce wala tanzuru ila man huwa fawqakum kakku rinka kallon wanda ke gaba gare ku fa huwa ajdaru alla tadharu ni'matallahi alaykum yin haka ka rinka kallon wanda kafi in garin rogo ka jika da ruwa baka samu sikir wanda zaka samu shi ba ka sha abin da ya kamata gare ka sai ka yi tunanin akwai wani na can yana jin yunwa bai sami irin wannan abincin da ka samun ba amma daga inda ka rinka kallon waɗanda suka tattara ba su ma san mi za su yi da su ba to a wannan lokacin ba za ka gode ma Allah ba don haka shi ɗan adam Allah ya riga ya samu shi san dukiya wa tuhibbuna al-mala hubban jamma to in aka bar shi da wannan ɗabi'a ta shi ba tare da an maida shi ga Allah ba to haka zai yi ta tafiya cikin neman ƙari neman ƙari neman ƙari da a ce zai tara duniyan nan neman yake a samu wata duniyar irinta ta zamo mulki ne gare shi wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa law anna libni adama wadiyan alwadi shine kwari da a ce dan adam yana da kwari cike da zinari ahabba an yakuna lahu wadiyani zai rinka gurin ya zamo yana da irinsu guda biyu walan yamla afahu ba abin da zai cika cikin shi a wata riwaya wala yamla jawfab ni adam illa turab wata riwaya wala yamla ainab ni adam illa turab ba abin da zai cika idan ɗan adam sai ƙasa ta kabari nan an ce wala yamla ufahu fa ɗin nan famu ake nufi to sai aka shafe wannan mim ɗin to sai ya zama na ana mashi irabi da haruffa in yana marfuwa za a mai rafa da alif kaga in zaidu shine yazo sai ka ce jaa zaidun in gani aka yi ganin ya fada ga zaidu kaga shi aka mawa sai ka ce ra'aitu zaidan in ɗaya daga cikin haruffa na jarra ya shige ci sai ka ce marartu bi zaidin wa sallamtu ala zaidin kana ga zaidu wata rana ka ga zaidun ko dai baka san nahau ba wata rana ka ga zaidan wata rana ka ga zaidin dukkan su yana nuna ma'ana wadda ta ratayu da shi zaidu din nan in shi ya aikata a ce don in shi aka aikata mawa a ce dan in wani abu ya shige shi a ce din to kenan anan akwai wasu sunaye wanda su kuma ba irin dun din nan ko dan ko din zaka gani ba a su haruffa ne kamar fa wannan ɗaya ne daga cikinsu akwai sunaye wanda ake ce ma asma as-sitta wanda akwai abu akwai ako akwai hamu akwai hannu da kuma wannan hu da zumalin to su wannan in aka zo wajen yi masu rafa'a in shi ya aikata za ka iya cewa ja'a abu hu baban shi ya zo sai a sa mashi wawo saboda shi ne ya aikata ra'aitu na ga abahu kenan na ga baban shi ne ne gani ya fada mawa baban shi shi da kace maf'ulun bih sai ka ce abahu sai ka ce marartu kaga harafi na jarra kawo bismillah sai ka ce bi abihi to kaga yanzu nan da harufa ne ake yi mashi i'rabi wannan shi da ibnu malik yace warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al asma asif من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وحن والنصر في هذا الأخير أحسن وفي أب وتالي يندر ونقصه كو ونقص ونقصها من قصرهن أشهر waɗannan shi ne irabin da ya ambata mashi nan an ce ba abin da ke cika bakin shi sai ƙasa baki da shi ake ce ɗan adam yanzu in ya rinka tamna wani abu duk daɗin shi da ya yi ‘yan mintuttuka yana tauna shi ya bar jin daɗin shi kenan gaba ɗaya wani kuma yake so ya ƙara shigo mashi wannan ma in ya shigo da zai daɗe in abinci ne wanda ya fi kowane daɗe yana daɗewa cikin bakin shi yana tamna shi sai ji so yake zidda kuma wani yake so to baki ko da yaushe so yake a sa mashi nan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo baki wata riwayan wala yamla'u jawfab ni adama illa turab ba abinda zai cika tumbi ciki na dan adam ya zama da bai neman ƙari sai ƙasa ta kabari shi ma ciki haka yake a sa mashi ya kasaye yana nema a sa mashi ya kasaye yana nema in dai kana da rai to kullun nema yake ka sa mashi haka wata riwayan wala yamna'u ayna ibn adama illa turab ido su ma ido cin kayan nesa gare su abinda mutum ya riga ya mallaka ko ganin shi baye na gaba yake cin kaye annabi ya ce shi ma cin kaye cin kayen nan na ido ba abin da zai cike shi sai ƙasa ta kabari amma in ɗan adam yana da rai da lahiya ya kama kayan abin da zai zo kenan ko da kawo Allah maɗaukakin sarki ya mallaka mashi da yawa to wannan yawan kayan wani abu ne na daban ido ƙanana Allah ya yi su amma kana ga duk faɗin inda ka fuskanta suna ganin shi to don haka suna da hangen nesa in mutum ya sa idan shi gaba ya sa bakin shi gaba ya sa cikin shi gaba bayan da za a yi ya bar wani abu koda na saɓan Allah ne wanda ke kawo mashi abin da zai amfani da shi bai iya barin shi to balle ya tuba ga Allah maɗaukakin sarki in laifi ne ya bar shi don haka wannan ita ce munasaba wadda yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ya tubu Allahu ala man tab Allah zai karbi tuban wanda ya tuba wannan hadithin da ya zamo aya ce ta alkur'ani aka anas ibn malik ya labarta ana karanta ta a matsayin aya ta alkur'ani kuma sai allah maɗaukakin sarki ya ɗauke tilawata ya bar hukuncinta a matsayin hadithi akwai aya ta alkur'ani wadda Allah zai iya shafe ta ya bar hukuncinta tilawa an shafe a bar hukuncin akwai kaman washaikhu washaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim wannan aya ce wadda ke nuna jefe wanda yake ya izina in ya zamo ya taɓa yin aure da akwai ta aka shafe tilawarta kenan wannan shine ake ce ma mansukh at-tilawa baqi al-hukm wanda aka shafe tilawar shi hukuncin shi yayi saura akwai aya wadda ake shafewa shafe hukuncinta amma tilawarta tana nan kamar faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف wannan ayan mansuka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata lil warith kinan nan aya tana cewa amma mahaifa wasiya amma 'yan uwa wasiya to kuma annabi ya ce Allah ya ba dukkan mai haƙƙi haƙƙin shi wajen rabon gado ba a yi ma wanda yake yana gado a yi mai wasiya na inna mutu a bashi kaza la wasiyata lil warith ita kuma aya tana tabbatar da shi kidan wannan aya mansukha ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan وصية لأز... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج kenan waɗanda Allah ya karɓi ran mazansu daga cikinku su matan za su zauna suna ta kaba shekara guda wannan aya an shafe hukuncinta aka maido shi cewa za a yi arba'ata ashirin wa ashira wallazi na yake fauna minkum wa ya zaru na azuwajen ya tarabbas na bi an fusihin na arba'ata ashirin wa ashira kina aka mai doshi wata hudu da kwana goma wannan mata ga an shafe hukuncin ayan wani bangare amma tilawarta tana nan kamar yadda take akwai wanda ake shafe tilawar da hukuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aisha radiyallahu anha tace akwai ashiru raba'at shayarwa guda goma wanda sai an ma yaro ne yake haramtuwa ga wadda ta shayar da shi sai aka shafe su da biyar wanda har annabi ya rasu ma ana karanta su a matsayin alkur'ani to kaga wannan guda goma kaga an shafe tilawan an shafe hukuncin wannan shine ake ce ma annasxu a wajen bangaren usulul fiqh abu ne wanda tabbatacce ne wajen ahlus sunna akwai wanda su ba su ganin nask saboda suna ganin nask din nan yana nuna bada'a bi ma'ana da Allah bai gano ba sai yanzu ya gano to wannan kuskure ne dan aya ta tabbata cewa Allah ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir akwai dangane tsakanin farkon hadisin da ƙarshen shi neman duniya neman duniya neman duniya yana hana mutum tuba idan haka annabi ya cike shi da cewa Allah yana karɓar tuban wanda ya tuba zuwa gare shi kenan mutum in ya samu abin da yake isar shi ya ishi iyalan shi balle ma Allah maɗaukakin sarki ya baka ci da sha da wurin da za ka zaunawa wani lokaci hada abin hawa to sai ka gode ma Allah akan haka nan in Allah ya so ya ƙara maka ya ƙara maka amma mutum ya watsar da dukkan rayuwar shi wajen neman ƙari wannan yana ƙara ingiza shi akan kwaɗayi na ita duniya ita kuma duniya daman da ita da lahira kaman hannun riga suke duk lokacin da kake ƙara ingizuwa zuwa duniya to lokacin da zaka ƙara ba lahira baya kenan so ake abin ya zamo a hannunka ba a zuciyarka ba wa wannan hadisi wannan hadisi yana dauke da hukunce hukunce kamar yadda kuke gani kaman yana nuna takaitawa daga san duniya kuma yana nuna komawa ga Allah a koda yaushe takaitawa a duniya ɗaukata ba komi ba ko da tana ga hannunka ka rayu a matsayin mai kana'a ɗan kaɗan ɗin da ka samu ya zamo ya yi maka hiyar kana'ato kamar yadda mawaƙin larabawa ya ce فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga abu huraira Allah ya yarda da shi ya ce ma'aikin Allah ya ce yadhakullahu ila rajulaini ya ce Allah maɗaukakin sarki in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana yin dariya zuwa ga mutane guda biyu. Ya ƙatulu a haduhum al'akar wanda guza zai kashe guda, yadda fulanin janna kuma su shiga aljanna su su biyan. Yaya aka yi hakan ya faru? Yuqatilu hada fi sabilillahi fa yuqtal mutum ne zai tashi ya yaƙi saboda Allah sai a kashe shi thumma yatubu Allahu alal qatil sai Allah madaukakin sarki ya karbi tuban shi wanda ya kashe fa yuslimu sai ya tuba fayustashhad sai a kashe shi shi da kanshi wajen yakin wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan dukkansu a ƙarshe dai shahada suka yi dukkansu kuma sai su shiga aljanna a nan annabi ya ce yadhakullahu Allah yana yin dariya ga wanda hakan ya faru da su su su biyun nan. Wannan jazakallahu khairan shukran jazila. Wannan ɗaya ne daga cikin sifofi na aiki wanda Allah zai aikata wani abu ko ya dangana ma kanshi wani abu ahlus sunna in irin wannan yazo cewa suke Allahu yadhhak Allah yana yin dariya sai su ce na'am Allah annabi ya bada labari kaga wannan hadisin ai muttafaqun alaihi aka ce a karshe ko to abin da ake ce ma muttafaqun alaihi shine hadisin da ya kai kololuwa wajen ƙarfi shi ne hadisin da al'imamul bukhari da muslim suka yi ittifaki kan shi marwiyu zaili falbukhariyu fama li muslimin fama hawa sharfahuma fasharta awwalin fatanin thumma ma kana ala sharti fatan zairihima kenan zirwa sama ta kwarin hadisi shine wanda al-bukhari da muslim ya rawaito shi to yanzu wannan hadisi kenan muttafaqun alaihi annabi yana cewa Allah yana yin dariya ga mutane guda biyu ahli sunna sai su ce Allah yana yin dariya irin wanda ta dace da shi amma kaka yake yin dariya sai su ce ba su sani ba alkaifu majhul kaka ne Allah ke yin dariya ba a sani ba saboda annabi bai ba da labari ba Allah bai ba da labari ba to sai su tsaya nan saboda ni saboda ladabi ga magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya zamana an ce ba haka ba ne mu kuma ba san yadda Allah yake ba don haka alisunna suna tsayawa akan haka duk abin da aka tabbatar mu da Allah sai su tabbatar da shi ba su tawili ba su cewa a Allah ana nufin yadhaku kinan Allah yana kyautata masu Allah ya ji daɗin abin da suka yana kyautata masu da dai ire-iren ta'awilat wanda ake yi waɗanda suke yin wannan ta'awilat me yasa suke yin su wai shi saboda bai taba ganin dariya ba sai ga dan adam shi a ganin shi in aka ce dariya ba wanda ke dariya sai dan adam to kenan kana cewa Allah yayi dariya annabi ne fa fada shi a ganin shi kamar ka kamanta Allah da dan adam wannan kuskure ne to kana ji Allah yana ji ba Allah cewa inna khalaqanal insana mu mu muka halitti dan adam min nutfatin daga mani khalit na mani nabtalihi muke jarabta dan adam sai Allah ce faj'alnahu sami'an basira sai muka mai da dan adam ya zamo yana ji yana gani kai dan adam kana ji kana gani Allah kuma yace makan shi laysa kamithlihi shay' wa huwa sami'ul basir kenan Allahu sami'un basir kai dan adam kai ma sami'un basir amma wannan bai maida ka Allah ba kuma bai maida Allah kai ba to dan haka malaman aqida suke cewa al-ishtiraku fil lafzi لا يقتضي الاشتراك في حقائق المسميات ko al-ishtiraku fil ismi taruwa cikin suna la yaqtadi al-ishtirak fi haqa'iq al-musammayat in aka buga misali da abu aka ce abu yana da kaza bai nuna an kamanta shi da wani abu kaza an gane in aka ce ra'sul jabal kan dutse dutse ba yana da kai ba to da an ce kan dutse shikenan an kamanta shi da dan adam da an ce kan allura wanda ake dinki da ita kanta dan an ce allura tana da kai an ce tayi kama da dan adam kenan saboda dan adam ma yana da kai to dan haka duk abinda aka dangana ma Allah kasancewa ya sha bamban da na dan adam abin da ya zama wajibi ga dukkan wanda zai fara koyon aqida ya san cewa Allah ya sha bamban da halittun shi a shi zatin Allah kanshi da sifofi na Allah sun sha bamban da sifofi na 'yan adam da ayyuka na Allah sun sha bamban da irin ayyuka na ɗan adam da don haka abinda ahli sunna suke a kan shi na ba a cewa ba haka yake ba saboda in ka ce ba haka yake ba in aka je lahira Allah ya tambaye ka me yasa annabi na yace ga yadda nake kace ba haka nake ba me zaka ce ma Allah to dan haka in kace Allah haka yake amma ban san yaya ne ba to wannan ko lahira kaje aka tambaye ka me yasa kace Allah yana dariya ya Allah annabin ka ne yace to amma kai da kace Allah bai dariya me yasa kace bai yi wace ansa za ka ba da to don haka irin waɗannan sifofi tabbatar ma Allah da su ake irin yadda ya dace da Allah Allah kuma shi ya san yadda yake amma ƙaƙa ne ba irin yadda in nai dariya zan buɗe haƙora ba za ka cewa Allah haka yake dariya wannan tashbih ake ce mashi bai halitta mutum ya kamanta Allah da kanshi ko da wani abu daban ka ganan ga fi'ili ya zo cewa Allah yana yin dariya to ba ka ciro mashi suna ka ce ma Allah bahik in Allah ya aikata abu ba ka zuwa ka ciro mashi suna ka sa mashi na wannan abin da ya aikata inda haka ne da sai ka rinka ce ma Allah makir da sai ka ce ma Allah mukhadi'a ba Allah ya ce wa makaru wa makar Allah ba ba Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ba ba kace ma Allah makir ba kace ma Allah mukhadi' ba kace ma Allah dhahik ba kace ma Allah mustahzi ba a ciro ma Allah suna daga cikin ayyuka na Allah dan haka malaman aqida suka ce sunaye na Allah tawqifiyya ne Allah ne kawai ke sa kanshi suna ya faɗa a cikin alkur'ani ko kuma annabi ya faɗa a cikin hadithan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani bai nemo ma wani suna ina ƙara maimaitawa don mutane su sani cewa sunayen Allah da yawa na nan ana faɗansu ba sunayen Allah ba ne. Annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama ya ce, Inna lillahi tis'an wa tis'ina man, man ahsaha dakhalal janna. Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya. Duk wanda ya ƙidaye su ko ya haddace su zai shiga aljanna. Nan bakin magana annabi kenan. akwai rawi walid ibn muslim yana daga cikin mudallisun shi ya cike ya ɗauko su ya ce allahu almaliku alkudus assalamu almu'min har ya kawo ɗari ba ɗayan wannan a cikin sunan tirmidhi wannan cike wannan sunayen ba magana annabi ba ne akwai wani nau'i na hadithi wanda ake cewa al-mudraj hadithi wanda rawi zai faɗi magana annabi sai ya ƙara magana shi magana annabi inda ya ce inna lillahi tis'an wa tis'in asman Allah yana da suna ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhala aljanna nan magana annabi ta kare amma kirga wannan sunayen ba daga annabi yake ba kuma magana ce ta wannan rawi shi ya kai ga wannan sunayen gwargwadon ijtihadin shi to ciki akwai sunaye wanda suke kaman Allah bai faɗa ma kanshi su ba sai ta hanya labarin wani abu wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da wani abu wanda yake na cuta kaga kamata yi a ce almasis matsalan awil mas wa in yamsaska to shi wannan hadisi sai zo da cewa abarro da matsayin sunan Allah wai Allah mai cutarwa kaga ba inda ya zo cewa Allah abaru ne Allah yana zuwa dai yana faɗan cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin wa in yamsaska bi khairin wannan shine yazo to kace ma Allah bar bai zo ba shi ba akwai su suna nan guda 12 22 guda 22 wanda suke basu inganta ba kuma ana ta faɗan su a cikin sunayen Allah ana ma roƙon Allah da su kasancewar Muhammadu Jibril yana faɗan shi wanda ya kirge sunayen Allah nan cikin addu'a ba misire ne ba misire ne hafizi ne na alkur'ani limami ne na masjid na amurbin al'as kamun siyasa ta yi abin da ta yi babban masallaci na amurbin al'as wannan sahabi ne da kuke ji akwai babban masallacin shi a misra muhammadu jibril shine limamin wannan masallacin a tarawih ba inda misrawa larabawa na egypt suke tattaruwa kamar lokacin da aka ce muhammadu jibril yana tarawihi kuma lailatul qadri kamar dai a ce a harami ne daren sabi' wal 20 to za ka je na ƙilga su ya baro ya Allah ya wa fulani ya Allah to waɗannan ba dukkan abin da ya ambata ba ne suke daga cikin sunayen Allah kasancewa ba larabe ne wai ya ambata su la larabawa suna jibga kusakurai a cikin hukunce-hukunce a cikin larabci a cikin komi mu da muka yi karatu tare da su sun san mu mun san su su ta haka kenan cewa wai balarabe ne abu bai mai da shi shari'a to don haka akwai su guda wajen ashirin da biyu yanzu kuma an fiddo wanda suke suna cike su kuma da ingantaccen hadisai in mutum zai nema sai ya nemi ma sahha min asma'illahi husna akwai wani malamin aqida ya tattara su ridwani wanda suke ba su inganta ba tare da bayani wanda suke sun inganta kuma an sa su cikin waɗannan tare da bayani inan nan ba ka iya ce ma Allah zahik Allah mai dariya ne Allah ya zahak na'am Allah yana dariya amma ka sa mashi suna na zahik ba kai saboda ba a ciro suna daga fi'ili an gane tare da ku idan Allah yana ma mutane guda biyu dariya wannan ya tabbatar ma cewa Allah yana yin dariyar nan amma ba shine kamanta Allah da wannan adam ba saboda menene yasa Allah madaukakin sarki yake mamakin waɗannan mutane kuma hayya masa dariya saboda kowane makiyin wani ne gashi kuma Allah madaukakin sarki ya sa su aljanna kuma in aka shiga aljanna ba magana kiyayya Allah cewa yayi wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin duk wannan kiyayya da kake gani kana jin haushi na ina jin haushinta wannan rayuwa ta duniya kenan amma rayuwa ta lahira babu bakin ciki tsakanin dan aljanna da dan aljanna babu kiyayya bakin juna suna soyayya da junansu babu hiqd ba kiyayya kaga mutum ya zarta ka ka rinka mai hassada ka ga mutum ya samu abin da baka samu ba ka rinka kin shi saboda wannan wani ya bata maka da rai ka rinka kin shi saboda bacin rai a lahira a aljanna babu wannan wannan hadisi yana nuna maka dukkan mutum wanda zai yi wani abu in ya zamo akwai manufa ta alkhairi tare da shi to Allah maɗaukakin sarki zai kawo mashi alkhairi kafiri ma in ya zama na kafircin shi rishin sani ne ya kawo shi to Allah maɗaukakin sarki in ya zamo yana neman gaskiya Allah yana mashi gaban katari da dacewa da gaskiyan nan ko da kafiri ne to balle wanda yake musulmi Allah ne yace in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatanku to Allah madaukakin sarki kau zai ba ku alkhairi ko kafiri ne in ya zama da butulce shi din nan a'a kawai rishin sani ne ba wai don kangara ba mutum ne ba akan daidai yake ba irin wanda ku kuke ce ma dan bid'an nan sai ya zama da ba kan daidai yake ba amma shi ba kangara ba ce kurum aka yi tashi ya gani gidansu ana yi malaman shi suna yi inda yana da kyaukyawan niyya wallahi wata rana tsab za ka ga ya bar abin da yake yi ya zo ga gaskiya wadda ya ji kuma ya tabbatar da cewa gaskiya ce in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum to ga wannan yazo ya kashe wannan mu'mini a wannan lokacin da yake ya kanshi yana ganin daidai ne yazo ya kashe shi kuma to baitin ya kashe shi kuma da yake abin shi da yake dan bi ma'ana yana yi ne kawai a gaskiye shi shi a ganin shi haka ne daidai kaga yanda Allah yayi da shi shi ma kanshi yazo ya musulunta kuma aka kashe shi wajen yaƙi kuma ya shiga aljanna da shi da wanda ya kashe wannan yana nuna maka fadlata ka je a kashe ka a wajen yaƙi amma ga yadda yaƙi ya ruɗe ba kowane yaƙi ba akwai yaƙi da zawabit nashi wannan ba abin da ke da daraja kamar shi an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani aiki ne ya fi kowane lada ya fi kowane daraja a wajen Allah ɗaya daga cikin abin da annabi ya ambata shi ne aljihadu fi sabilillah ayyaki don ɗaga kalima ta Allah waman ya kurji min baiti yala almuhim inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم kinan Allah sayan mumine yake ka kai ranka saboda Allah Allah kamar ya sayi ranka ne amma jihadi wanda yake na Allah wanda Allah ya yarda da shi ba jihadi na 'yan ta'adda ba a rinka ɗaga la ilaha illallahu akan ƙarya a rinka ɗaga la ilaha illallahu ana cutan musulmi ana tare musulmi ana zaluntarsu ana kashe wasu da sunan la ilaha illallah wannan ƙarya ne eh wannan shari'ar musulunci ta yanke musu mummunan hukunci irin masu yin wannan wannan ba yaki bane kuma wanda aka kashe cikin shi bai shahada ba soji wanda ke tafiya ya kan irin waɗannan mutane wanda ake ce ma menene yan boko haram ko yan ta'adda ko ma dai ambata su da dukkan sunan da za ka ambata su waɗanda suka je ya kansu ɗin nan su ne ma in an kashe su za su yi shahada amma su da suke ta da zanna tsaye su hana ba mutane kwanciyar hankali a ko'ina waɗannan mutane ‘yan ta da hankali ne shari'ar musulunci cewa ta ‘yan aka kama su an yi kattalo a yawaita kashe su au yi sallabo a malinta tsire su mutane na ɗaukar wa'azi da su autokatta a aidihim wa arjuluhum min khilafin au yunfa min al'ar ko a rinka yanke masu hannun dama kafa hagu don ya zama da ya zama abin kunya gare su a nan duniya sannan in suka je lahira kuma su tarda babban mugun abu wutar jahannama tana jiransu wannan kaɗan kenan daga abin da za a iya yin ta'aliki akan wannan hadisai muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka ma waɗanda ke tashi da sha'anin wannan masallaci da shi mai masallacin da alkhairi akan abin da yake tashi da shi na tafiyar da wannan masallaci cin gina shi ga kashe kuɗi gare shi Allah ya saka da alkhairi sannan waɗanda suke baro ayyukansu su zo su saurari wannan darasi su ma Allah ya saka musu da alkhairi sannan ga masu ɗaukan nan ina jin wannan saurayin yana cewa Allah ya saka da alkhairi mu za mu ce muku Allah ya saka muku da alkhairi ga su sa'idi nan da sauransu wanda su tashi daga nan zuwa nan kuma za ka ga abu ne a yi shi a wannan zauren amma an ka kalli abin da su samarin nan suke yi na yada abin nan ba abin da za a ce wasu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya su fi mizani hasanati ba komai ake ba su ba kuna gani kawai saboda san Allah da ma'aiki dan haka anan da za a dakatawa sai sati mai zuwa in Allah yayi rai sama nan taqi nastaudi'ullah dinakum وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين سأتي ميزو هذا متاشي إنا باب الصبر babi wanda ke magana akan haƙuri